أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki tsira da aminci Allah su tabbata ga shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ‘yan uwa masu sauraren mu na nesa da na kusa daga nan radiyo murya al'umma birnin kwanni muna yi muku sallama irin ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
kuna sauraren barnamijin ku ne na ilimi da fahimta shine addini wanda muke tare da Ashek Abdul Malik hafizahullahu min kulli sharrin wa makruh Amin wa inda mallan zashi muna bayani game da abin da ya shahi addinin musulunci musamman a yau mallan zashi muna bayani game da abin da ya shahi usulu i'tiqadi ahli sunnati wal jama'a Na'am.
malam muna son mu san menene usul i'tiqadi ahli sunnati wal jama'a نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته eh yan uwa masu sauraron mu na kusa da na nesa muna muku gaisuwa ta addinin musulunci muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da falalarsa da ganin damarsa ya ba mu dama da haɗuwa da ku a wannan fili namu mai albarka gidan rediyo mai albarka a gari mai albarka a cikin wannan jiha tamu mai albarka a cikin wannan ƙasa tamu mai albarka eh insha Allah ta'ala eh, kafin mu shiga cikin bayani a jiya akwai dan abin da kamata in dan ce na manta wato haduwar daula ta musulunci ta andalus mun ce shekara wato an gina ta an fara ta shekar hijira tana da shekara 138 ta rushe hijira tana da shekara 827 to ba da 27 bane 897 ta rushe eh kinan sai a gyara mm. To, eh, a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala eh, za mu shiga cikin eh, wani maudu'i namu mai muhimmanci shine sanin ƙa'idodi na wato abinda ƙa'idodin da aka gina aƙida ta ahli sunna a kansu. Ko ba haka ba abu ne wanda yake na da muhimmanci domin ana cewa ahli sunna ahli sunna aƙida ta ahli sunna. To wai menene ƙa'idodin aƙida ta ahli sunna? Ya kamata a tantance ko dan a gane wane ne ahli sunna wane ne ba ahli sunna ba. kalima ta usul tana nufin jam'i ne na al'aslu ma yubna alaihi shay'u abinda akan shi ake gina wani abu i'tiqad asalin ta aqada ne shine kullawa da larabci in an ce aqada sai an ka ƙara alif da ta'un kamar qatala sai a ce iqtatala to hakan ga aqada sai an ka ce i'taqada sai an ka ƙara alif da ta'un ifta'ala kenan i'tiqad asalin shi kullawa ne ko ya zamanto abinda an ka kulla ana ganin shi aqdul habli an daura igiya da igiya ko aqdul nikah daura aure to kaga auren nan bamu ga malamai dai suna daura shi amma dai duk zuwan da take ban taba ganin wanda an kai an kai kulla shi ba illa dai a kulla shi ma'anawiyan a ido ba a gani ko ba haka ba wannan kalima kuma cikin alqur'ani ta zo da wata ma'ana amma kalima ta aqida ba ta zo cikin alqur'ani ba amma kalima ta aqida da ma'anar kulla wani abu ta zo a cikin alqur'ani la yu'akhidhukum Allahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman Allah yana kama ku da abin da kun ka kulla kinan zuciyarku ta kudurta kalima ta ahal tana nufin ma'abuta an gane ko akwai kalima ta alu da ahlu malamai na lugha suke cewa shi kalima ta ahlu tana zakkuwa da ma'ana Eh, kamar mafi yawanci wasu malaman sarfu sun ce eh, kalima ta ahlu ita aka mai da alu aka mai da alhamza ta koma ha'un waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce a kowane da yana matsayinsa almuhimmu dai kalima ta ahlu ana amfani da ita eh, mafi faɗin ma'ana da kalima ta ahlu domin ita kalima ta ahlu tana dangantuwa ne zuwa ga iyalanka makusanta kuma tana dangantuwa zuwa ga ayyuka ahlus sina'a ahlun nahwi ahlus sarfi an gane ko imam al-baiquni yace muttaribun inda uhail al-fanni uhail ahlul fanni ay ahlu fanni al-hadith kenan tana nufin ahlu ma'abuta wani abu to eh, sannan kuma ita ko kalma ta alu ba a cewa alu nahwi ko alu kaza sai dai ita ko tana da fadin ma'ana ta fuskar ana iya cewa alu mutanen gidanka an gane ko alu nabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke da dangantaka da shi sannan kuma alu wani lokaci tana nufin mutanenka wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab ana nufin ba wai yan gidan fir'auna ba kawai mutanensa da al'umma saboda ta kafirci as-sunna kuma a larabci tana nufin at-tariqa hanya an gane ko addaidan kina abin da ake gudanar da shi yau da gobe shine sunna at-tariq hanya wadda take wadiha sannan aljama'a tana nufin wato fi'atun minan nas wata jama'a daga cikin mutane to kinan usulu i'tiqadi ahli sunna asulla tushe tushe rukunai na aqida ta ahli sunna wal jama'a tunda ahli sunna su suna tare da jama'a ba su yarda da kauce ma jama'a ba inda ba nasu ne yace a kauce ma wato jama'ar ba an gane ko to wannan shine dai a takaice unwanin abinda ya kumsa wallahu ta'ala a'lam Allah ya saka malam da alkhairi malam sai arkanul iman na'am arkanul iman guda nawa ne kuma yaya ne ma'anar kowane daga cikin su take na'am to in muka duba shi arkanul iman rukunin imani guda shida ne an gane ko kenan suna ɗaya daga cikin usulu na i'tiqad ahli sunna da zaran baka yi imani da ɗaya daga cikin su ba ka kafirta kuma kai ba ahli sunna bane mun fahimci wannan da kyau ko manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin hadisin Umar ibn al-Khattab na cikin sahih Muslim yace al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharri imani wato rukunnan sa kai imani billahi da Allah kai imani da akwai Allah kai imani da sifofin Allah kai imani da rububiyya ta Allah kai imani da uluhiyya ta Allah kai imani da sifofin Allah al-asma' was sifat wa mala'ikatihi kuma ka yi imani da mala'ikun Allah, wa kutubihi da littattafan Allah, wa rusulihi da manzanninsa, wal yawmil akhir da ranar ƙarshe wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi kai imani da kaddara ta Allah ko ta alkhairi ko ta sharri to anan zaka iske akwai maganganu da dama kan imani da Allah tauhidi ya kasu gida uku akwai tauhidul rububiyya akwai tauhidul uluhiyya akwai tauhidul asma was sifat za ga wadansu suna cewa ai wannan tauhidin bid'a ne rarraba shi a'a qur'ani ne faɗi shi sai an kace gabaci abin da qur'ani ya kawo Sheikh Ibn Uthaymeen a cikin suratu Maryam yake cewa Allah ya ce Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wasbir li ibadati Rabbus samawati wal ardi Allah shine ubangijin sammai da kasai kaga an samu tauhidur rububiyya kenan wa ma bainahuma fa'budhu ka bar ta mishi shi kadai kaga tauhidul uluhiyya wasbir li ibadatihi kai hakuri da ibauta ma Allah hal ta'lamu lahu samiyya shin ka taba jin akwai mai suna irin na Allah shi ko nan kenan ya nuna asma'ullahi subhanahu wa ta'ala da sifatihi ba dai bane da na kowa to zaka iske akwai aqidu da dama da suke saba ma aqida ta ahli sunna kan tauhidi na rububiyya wajen wani lokaci karkasa shi alhali gashi qur'ani ya zo da shi karara kuma bamu samu ƙari ba shi yasa muka tsaya bakin nan an gane ko to a gurguji dai waɗannan rukunai guda imani wa mala'ikati kai imani da mala'ikun Allah dole ka yadda da akwai su an halicce su daga haske kuma ba sa saba ma Allah an gane ko wani malami da ake kira Dr. Umar Ashkar al-Ashkar yayi littafi akan waɗannan rukunnan imani guda shidda littafi shidda kowane rukuni yayi masa nasa littafi mai so zai iya ganin kuma akwai cikin alkur'ani akwai ayoyi da suke magana kan imani da Allah da imani da mala'iku wa wa mala'ikati wa kutubi kai imani da littafan Allah Allah ya saukar da su waɗanda ya faɗa ɗai bayan ɗai alkur'ani at-taura injila zabura sun zo cikin alkur'ani sai suhufi ibrahim amma sauran an faɗi an saukar da su amma ba faɗi sunayensu ba kidan sai kai imani da su Allah ya saukar da wadansu littattafai a jumlace domin Allah ya ce kana nasu ummatan wahida wato kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirin wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitab Allah ya saukar tare da annabawa da manzanni alkitaba littattafai dan ba littafi guda ake nufi ba sai kai imani da su a jumlace at-taura da injila da zabura ka yi imani da sunayensu waɗancan ma baka san sunayensu ba su za ka yi imani da sunayensu abinda qur'ani ya tabbatar ya zo cikin waɗancan littattafan sai ka tabbatar da shi amma su abinda qur'ani ya ce an canza sai ka ce an canza shi abinda qur'ani bai faɗi an canza shi ba ko ko an an bashi da yake sai ka kame bakinka don baka sani ba to amma alqur'ani shine da kan imani da shi jumlatan wa tafsilan ka yadda da shi jumlatan kuma tafsilan duk abinda bayanan da ya zo da su daki daki za ka yadda da su wa kutubihi wa rusulihi kai imani da manzannin Allah cewa Allah ya turo su abin nan manzannin Allah subhanahu wata'ala da annabawan Allah an gane ko wanda akwai hadisin da ya zo zuwa ga adadin su adadin annabawa 315 waɗancan kuma annabawa 124 manzanni 315 to waɗansu malamai sun da'afa hadisin waɗansu kuma malamai sun inganta shi saboda hanyoyinsa to amma za ka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam jumlatan wa tafsilan su za ka yi imani da su ne na abinda qur'ani ya baka labari akan su ina fata an fahimta kuma za ka yarda da cewa manzannin Allah ne ba alloli bane kuma to sannan kuma wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir kai imani da ranar karshe ita ce ranar tashin alkiyama an gane ko za ka yi imani da za a tashi kuma Allah zai mutane sakamako akwai wuta akwai aljanna wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharri kai imani da kaddara ta Allah ta alkhairi ko ta sharri an gane ko wanda kuma nan ne aljabariya da alqadariya suke samun matsala su ce a'a babu wata kaddara Allah bai rubuta komai ba in ka aikata banna Allah bai rubuta ba bai san da ita ba kaga sun danganta Allah zuwa ga jahilci jabariya kuma suna ce a'a dan adam bai da zabi daga aljabru ne shine abinda an ka cilasta shi ma nan suna da matsala domin Allah ya ba dan adam wato zabi da haka dai a takaice wannan shine rukunin imani guda shidda kuma suna daga cikin usul na i'tiqad ahli sunna qur'ani kuma ya faɗe su amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi kaga waɗannan guda biyar aya ta zo da su ɗaya daga cikin su kuma ya zo a cikin suratu wato alqamar inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar komai an halicce shi ne da kaddarawa bakara ma ta kawo waɗancan guda biyar laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil was sa'ilina wa fir riqabi wa qama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahdihim idha ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad الضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون تاكاو ركن إيماني قدا بير da sauran kuma akhlaq da sallah da rukunan musulunci to wannan su ne rukunan imani guda shidda da ka karyata ɗaya daga cikin su ko baka yarda da shi ba ka kafirta to ɗaya daga cikin usul i'tiqad ahli sunna kenan na'am eh malla an yi magana akan mala'iku na'am an ce ba su saba ma Allah na'am to shin wa'annan mala'iku maza ne ko mata malamai sun ce ba a siffanta su da kasancewa su maza ko mata wani ma ya ce in ka siffanta mala'iku da mata ka kafirta in ka tunda Allah ya kore musu kasancewa su mata kafirai sun ce ƴaƴa ne mata na Allah wa ja'alul mala'ikata allazina hum ibadur rahmani inatha kaga sun ce mata ne sun faɗi magana Allah ya kore cewa ba mata bane kenan danganta su mace kaga kutsa magaibi na ko ba mu ce mutum ya kafirta ba to kaga babu wani dalili cewa su mata ne sai dai kasancewar danganta su ‘ya'ya na Allah shine kafirci kai tsaye wancan kuma saɓani ne na malamai an gane ko kun ba mu sifanta su da maza dan babu nassin da ya nuna mana cewa su maza ne sai ka kame tun da babu wani nassi sai an samu nassi ingantacce in yace maza ne kace maza ne in yace mata ne kace mata ne wallahu a'lam Allah ya saka malam da alkhairi na'am eh malam so da yawa daga cikin malamai suna tarifi musamman wajen ahlus sunna suna cewa al'iman kaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa amalun bil jawarih na'am to menene ma'anar kowace gaba daga cikin su na'am eh sannan kuma an ce wannan imanin yana karuwa yana ragewa na'am ya yake karuwa Mm.
ya kuma yake ragewa na'am sannan kuma muna so mu ji akwai waɗanda suke hidda aiki na'am daga cikin imani na'am misali suna ganin cewa inda ka imani da zuciyarka shikenan kai ka zama imani na'am Mhm.
to wannan shi na daga cikin usul na i'tiqad ahli sunna wato bayanin haqiqatul iman shi kan shi imanin wai me yake nufi na farko sun ka ce i'tiqadun bil jinan ka kudurta da zuciyarka ka yarda da abin tauhidi na Allah an gane ko ka yarda da dukkan abin da rukunnan imanin nan guda shida cikin zuciyarka ka yarda da su shine i'tiqadun bil jinan sannan kuma wa qaulun bil lisan ka faɗa la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kaga waɗanda suke cewa eh, imani kawai ka kudurta ne ga zuciya ba sai ka faɗa ba Eh, kaga Abu Talib amin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yadda da abin da ya zo da shi amma kuma ya kasa furuci ya faɗi kalmar la ilaha illallah to kaga nan bai sa shi- bai- imanin shi bai bai- bai- bai kasance ba so kuma qaulun bil lisan kaga an ƙara kudurta da zuciya da faɗa ga baki sabanin karamiya karamiya wata mazhaba ce da take ganin in dai kace kai imani da bakinka ko zuciyarka bata kudurta ba to imanin ka yana nan malamai suka ce ƙarya ne gashi Allah ya ce wato eh, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin daga cikin mutane za a samu wanda zai ce mun yi imani da Allah da ranar karshe wa ma hum bimu'minina su ba mu'mine bane sannan kuma a cikin suratul eh, munafiqun Allah ya ce idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun kaga munafiqai za su zo su ce mun yarda da cewa kai manzon Allah ne Allah ce ya san da cewa kai manzon sa ne amma Allah yana shaida cewa munafiqai ƙarya suke yi kenan kaga imanin su ba gaskiya bane kenan wagga mazhaba ta karamiya ita ma babu ta sannan kuma eh, wa amalun bil arkan shine kuma za a yi aiki da gabbai na jikinka kenan aljawarih kenan kamar da suke cewa bil jawarih gabbai dole su yi aiki aiki na daga cikin imani kamar yadda hadisi yazo al imanu bid'un wa sab'una shu'ba ko bid'un wa sittuna shu'ba hadisi na Abu Hurairah wanda yana cikin sahih al-Bukhari da sahih Muslim a cikin sahih Muslim sai an kace bid'un wa sittun aw bid'un wa sab'un na farko ana cewa shirawi na yi shakka ce bid'un daga uku zuwa wato tara kenan shine bid'a to imani ya karkasu kaso 60 da uku zuwa sama ko zuwa 69 ko kuma kaso 73 zuwa 79 to in rawi na yi shakka to kaga wannan babu wani matsala in kuma manzo na ya faɗa 60 wani lokaci ya faɗi 70 sai dan Qur'ani ya ce to kajiya cikin wani hadisi an ce 60 wani wuri ka an ce 70 a'a bai ce bakin su ba can da yace 60 din na bai ce bakin su bane nan yayi bayanin waɗansu ne daga cikin su ina fata an fahimce ni misali kamar mutum yana da ƴaƴa guda goma sai ce ina da ƴaƴa da wane da wane da wane sai yi shiru sauran da bai faɗa ba ba wai na nufin ba ƴaƴansa bane tana yiwa akwai dalilin da yasa ya keɓance waɗancan yalla yana magana waɗanda suka je suka yi karatun boko ko misali waɗanda suka yi makaranta ko waɗanda an manya ko ko ƴaƴan shi na matarsa in mata biyu gare shi ya zaro waɗanda yake da ƴaƴan waccan mata mun fahimci wannan da kyau ko to sai ce a'laha qawlu la ilaha illallah mafi girma daga cikin shu'ba ta imani an gane ko kace la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha an tariq mafi karamci shine ka jaye wata kazamta ko wani abin da zai cutar da mutane daga hanya to kaga wannan ya nuna hadisi karara cewa shi aiki yana daga cikin imani bai yiwa ka faɗa da bakinka ka kudurta da zuciyarka kuma ka ce ba za ka yi aiki ba ina fata an fahimce ni shi yasa ma qur'ani cikin ayoyi zaka ga kullun yana hada aiki da kuma wato imani da aiki innal ladhina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula innal ladhina amanu wa amilus salihat sayaj'alu lahum arrahmanu wudda wal ladhina amanu wa amilus salihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al anhar da sauran ayoyi duk inda kaga qur'ani ya kawo imani sai ya kawo aiki ko ya kawo aiki karara ko ya kawo aiki ba karara ba kaga Allah subhanahu wataala ce wal ya'lam Allahu alladhina amanu min wal ya'lam Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum shuhada kaga Allah ya bayyana masu imani kuma ya riki shahidai in an ce sun yi shahada sai sun yi aiki sun je sun yi yaki shi ko shi yaki aiki ne kenan kaga dai a takaice waɗanda kamar turawa da suke son su kawo mazhaba a kasashen musulmai ta nuna cewa aiki bai da cikin imani a samu musulman non pratiquant musulmi wanda bai sallah bai azumi bai zakka amma musulmi na saboda su bata addinin musulunci suna yada wannan a kasashe musamman na musulmi inda suke ganin ana karɓar irin wannan akida ta ƙarya musamman kasashen larabawa irin su tunisia irin su morocco irin su lubnan da sauransu sai kaga ana sako sako da addini ana cewa ai ba sai kai aiki ba to don haka wannan magana ba gaskiya bace ta saba ma alqur'ani ta saba ma sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sannan za mu saba ma ‘yan mazhaba ta murji'a, murji'a daga arja'a yurji'u ne da alhamza arja'a ya mayar da al'amari. Ana faɗin abubuwa da dama kansu wata aƙida ce da take ganin cewa wato shi imani na zuciya kawai yana da bai da alaƙa da gabbai. Kenan su ma sun tafi cewa za ka faɗa amma in ka faɗa ba imani ba ne. Wani reshe ne daga cikin ayyuka kawai. Haka ayyuka ba su shiga cikin musamman ta al'iman domin yana da alaƙa da zuciya. ina fata an fahimce ni to wannan wasu daga cikin ash'ariya suna da wannan akida da murji'a wannan kuma ba gaskiya bane zaka iske wasu ma ɗaliban ilimi sai kaji sun danganta wani babban malami zuwa ga dan murji'a kamar Sheikh Nasiruddin Al-Albani wasu na cewa dan murji'a ne kidan ma'ana wai baya ganin cewa imani aiki yana daga cikin imani wanda kuma ƙarya ce wanda kuma babu wanda ya wuce a yi masa ƙarya tunda an yi ma Allah ƙarya an yi ma manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƙarya an yi masa habbai ƙarya kuma ana ima wani malami ƙarya ko ba haka ba almuhimmu dai murji'a su suna ganin cewa hakikanin imani aiki bai shiga daga ciki amma malamai suna ganin a'a ai imani shi ke sa ka kai aiki kinan ko tun da cikin zuciya yake sa ka kai aiki kinan wanda aiki yana daga cikin sa ko a hankalce mun gane wannan ko to sai kuma yazidu bi ta'at imani yana karuwa in ana da'a kuma ayoyin Qur'ani sun fitar da wannan karara innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana kaga ni zaka kara musu imani haka Allah ya faɗa Qur'ani ne karara bai dace ma ai sabani cikin wannan mas'ala ba zaka gani kuma Allah subhanahu wataala a cikin wato abin nan suratul fath yace huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim dan su kara imani tare da imanin su a cikin suratul Muhammad yace walladhina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum zadahum hudan Allah ya kara musu shiriya kira kaga imani yana karuwa yazidu bit ta'at in ana aiki nagari yana karuwa wa yanqusu bil ma'asi kuma yana raguwa wato tare idan ana aikata sabon Allah kaba'irori suna rage imani balle in suka yi yawa to kaga nan kuma sai aka samu matsala da murji'a da suke cewa wato la tanfa ma'al imani wato ta'a kama la wato la tadurru ma'al iman wato ma'siya wai ma'ana la tanfa la tadurru ma al-iman ma'siya wato sabo bai rage imani kidan ba zai rage shi ba wala tanfa ma al-kufri ta'a kamar yadda kama la tanfa ma al-kufri ta'a kamar yadda da'a ba ta da amfani idan mutum yana kafiri kaga wannan hujja ce ta so da ta saba ma wato al-qur'ani sai kuma sabanin mu'tazila da suke ganin cewa shi mutum wanda ya aikata sabon Allah shi na manzila baina manzilataini ba musulmi ba kafiri ba wanda zamu zo bayani kan su zuwa gaba sai kuma khawarij da suke kafirtar da mutumin da yake ya aikata kaba'ira ko ya shagiya ko ya yi zina tare da yana matsayin musulmi kuma yarda da rukunin imani guda shidda sai su kafirtar da shi wanda shi yake sa suna ta kashin mutane suna cewa mutane sun yi demokratiya kafirai ne sun yi kaza kafirai ne sun yi kaza kafirai ne wallahu a'lam Allah ya saka malam da alkhairi malami ne ne itiqadi na ahlus sunna wal jama'a game da murtakabul kabira wanda yake yin kabira yake saba ma Allah da babban sabo.
Na'am, idan muka duba akwai waɗanda sun kai ifrat, akwai waɗanda sun kai tafrit. Kaga murji'a su sun ce duk wanda ya aikata wani aiki na sabo bai cutar da imaninsa. To sai muka samu khawarij su ko sun ce in ka aikata zina ko ka sha giya ko ka yi wani sabo na kaba'ira ka fita daga cikin musulunci. An gane ko? Sai kuma aka samu mu'tazila suka ce manzila bai na manzilataini shi ba a ce musu musulmi ba a ce masa kafiri. Kaga akwai matsaloli. Amma idan muka duba a gurguje shi imani aiki ne na gari ai ba a bata shi shi kuma mummuna aiki in dai ba ya warware imani ba shi kuma ba a watsar da shi sai mu ce a kowane yana matsayinsa shi yasa Sheikh Nasiruddin Sa'di Abdurrahman Sa'di rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin da yazo a cikin suratul an-nisa da ya bayanin wajen inda Allah subhanahu wataala yake cewa tilka hududullah karshen ayoyin rabon gado wa man yuti Allah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalika al-fawz al-azim wa man ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu narin khalidan fiha wa lahu adhabun muhin yace to kaga sai Allah ya ce tilka hududullah iyakokin Allah ne wa man yuti Allah wa rasulahu wanda ya ma Allah da'a da manzonsa yudkhilhu jannatin Allah zai shigar da shi aljanna tajri min tahtiha al-anhar wadda qurmu suke gudana karkashin ta khalidina fiha suna masu dawama sai ce kuma wa man ya'si Allah wa rasulahu wanda ya saba ma Allah da manzonsa ya kafirta wai ta'adda hududahu an gane ko ya ketare iyakokinsa yudkhilhu naran za a shigar da shi wuta to kaga nan an yi magana kafiri an yi magana mumini wanda bai da sabo yace to shi ko mumini wanda yake na da sabo yana tsaka tsakiyar waɗannan kenan ka ce za ka cire mishi imani kaga baka da wani dalili sannan ka ce imanin shi ba zai cutu ba in ya aikata sabo baka da dalili don wanda ya imani ya aiki na gari aljanna direct wanda ya kafirce ya mummuna aiki wuta to wanda ya yi imani kuma ya aikata aiki na gari Allah ba zai tozartar da aikin mai aiki ba inna la nudhi'u ajra man ahsana amala wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaruhu wallahu alimun bil muttaqin ibn ashur ma yake cewa abinda ke nuna mazhaba ta khawarij tana da matsala shine cewa da kullun mutane sun fita musulunci tunda kaba'ira tsere mata shan giya da zina da gigara kai magana wani kaga kullun da sai kai akwai wahalar ini ya kare ba kai magana wani ba to kenan kullun sai kai kalmar shahada ka shigo cikin musulunci kaga addinin musulunci ya koma wasa da haka dai ahlus sunna ba su kafirtar da mai aikata kabira amma suna nuna cewa tana tasiri ga imaninsa sai in ya halattar da ita kabira dan kabira kala biyu ce akwai kaba'ir da suke fitar da mutum daga cikin musulunci ina fata an fice ni babban zunubi wanda ya fitar da mutum daga cikin musulunci an gane ko misali shirka babban zunubi ne yana fitar da mutum daga cikin musulunci haka bid'a akwai da tana fitar da mutum daga cikin musulunci ko ba haka ba amma akwai bid'a da kaba'ira ce an gane ko to haka akwai kaba'ira wadda ba ta fitar da mutum daga cikin musulunci to sai mun fahimci wannan to amma akwai abin da ke sawa kabira ko ba ta fitar da mutum daga cikin musulunci ta fitar da shi idan ya nuna halaccin wannan abin wanda ya sha giya bai nuna halat bace yana da matsayinsa na musulmi mai sabo amma in yace shan giya halat ne yanzu kuma ya fita musulunci ina fata an fahimce ni da wannan za mu fahimci yadda hukumce-hukumce suke na shari'a kan mutum mu aikata wato abubuwa ga sunan kamar kafirtar da wanda ya hukumci da abin da ba Allah ya saukar ba alhali kafirci mun faɗi akwai wanda in ya zo cikin alkur'ani ya nuna fitan mutum daga cikin musulunci akwai wanda bai nuna wato fitan mutum daga cikin musulunci kafirce ma da imomin Allah wanda bai tada mutum daga cikin musulunci mutum ya ce kamar yanzu gashi mutane da dama ba su gode ma Allah wannan butulci ne amma Allah ya ce innal insana la zalumun kaffar amma kafirci kuma akwai wanda yake zuwa an fita daga cikin musulunci haka munafinci akwai babba akwai karami akwai annifaqul i'tiqadi akwai annifaqul amali haka zalunci akwai mai fitar da mutum daga cikin musulunci inna shirka la zulmun azim akwai zaluncin da bai fitar da mutum daga cikin musulunci an ba bani isra'ila abinci suka ce ba sa so Allah ce wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yuzlimun kaga bai fitar da su daga cikin musulunci ba haka fasikanci akwai lokacin da yana nufin fita daga cikin musulunci afa man kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار أكوي فاسق أنت نبي في تدم تندق تكم مسلنتي ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان كان سيكا كافر تي دبن فاسق أنت دبن أتكن سورة الحجرات تو رشن فهمت إن وأن سيسا متن أبكى idan mutum ya yi hukunci da abin da Allah ba da abin da Allah ya saukar ba idan yana tunanin cewa dan ya fi na Allah ne ko yana daidai na Allah ya fi ta musulunci idan yana ganin a'a na Allah ya fi amma saboda wasu dalilai nashi ya aikata to yana nan mai aikata kabira da sabo an gane ko amma ba a fitar da shi daga cikin wato addinin musulunci wanda kuma shine abinda salaf sun ka tafi akan sa fassara ta ibnu abbas ka duba cikin dulli tafai da suke kawo athar mawsu'atu tafsir bil ma'thur at-tafsir na imam al-qurtubi at-tafsir na imam wato at-tabari inda yake ka athar ad-durr al-mansur fi at-tafsir bil ma'thur na imam as-suyuti da sauransu to kaga duk asar ga sunan amma sai kaga dalibin ilimi yana son kauce ma wato fahimta ta magabata ya yi iya gabansa wanda ba alkhairi zai jawo musulunci ba sai ya jawo musulunci mummunan abu Allah kai mu mai kyau Allah ya saka malam da alkhairi malam sai abin da ya shahi menene akida ta ahlus sunna game da abin da ya shahi da'a ta shugabanni wanda ake timata a tulat umuril muslimin na'am ta'a Allah subhanahu wata'ala ce ayi ya ayyuhal ladhina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum aya ce cikin suratu wato an-nisa ya ayyuhal ladhina amanu ya ku wadanda kuka yi imani ati'u Allah ku yi ma Allah da'a wa ati'u rasul ku yi ma manzo da'a wa ulil amri minkum da ma'abuta al'amari malamai suka ce abinda ake nufi da su al-umara shugabanni na mulki wasu suka ce al-ulama malamai malamai suka ce babu wata matsala wato malamai suna yi wasu zamanto suna da jagoranci yanzu misali Sheikh Usman bin Fodio shine shugaban daularsa kuma babban malami ne kenan nan in malamai suna da mulki shikenan ba sai an rarraba ba amma idan shugabanni ba su da ilimi to sai zamanto malamai daban abin nan ulil amri daban kamar yanzu a kasar Saudiya lajina ta malamai tana can daban masu mulki kuma na sarauta suna can daban to amma ko mun ce malamai ake nufi ko mun ce shugabanni sai malamai suka ce to da Allah ce ati'u Allah sai kafi ilina ati'u ya bayyana shi ku yi ma Allah da'a wa ati'u rasula ku yi ma manzo da'a sai ce wa ulil amri minkum bai ce wa ati'u ulil amri ba saboda a nuna maka da'ar malamai da shugabanni tana karkashin da'a Allah idan shugaba ya ce a shagiya to nan ba za a yi masa wato biyayya ba kidan ahli sunna wal jama'a suna cewa yi ma shugabanni da'a wajibi ne matuƙar ba su umurce mu da abin da ya saba ma wato shari'a ba an gane ko to kaga wannan shi daga cikin usul na i'tiqad na ahli sunna sabanin khawarij da suke kafirtar da shugabanni suna fassakar da su suna badda'ar da su suna la'antar da su da wasu mama irin wasu irin waɗannan akidodi suna ganin kamar wato saboda rashin fahimtar wannan ka'ida sai ka iske an samu matsaloli masu yawa a cikin wato al'umma ina fata an fahimce ni wani wuri kuma qur'ani sai ya ce wa ati'u Allah wa rasulahu kuma Allah da'a kuma manzo da'a bai ce wa ati'u Allah wa ati'u rasul ba saboda da'a Allah manzo tana karkashin wa da'a Allah dan ka gane hikimar da ta sa wani lokaci ake shafe wannan fi'ili to dan haka wannan ita ce aqida ta ahli sunna wal jama'a wallahu ta'ala a'lam
Allah ya saka malam da alkhairi malam sai abin da ya shahi eh hita hito na hito da shugabanni na'am menene itikadi na ahli sunna na'am to daga ciki tahrimul khuruj ala al-a'imma ya haramta a fita ga shugabanni malam yarau kufran bawahan in dai ba kafirci ya bayyana gare su ba kuma ko kafirci ya bayyana gare su malamai suka ce sai an kalli alma'alat yanzu shugaba ne yana kokarin tabbatar da wasu abubuwa ba su dace cikin ƙasa ba an gane ko to yanzu idan aka dubi cewa an san mutane dai ba su yarda da wannan abin ba to idan muka ce mu tashi tsaye mu yaƙe shi yana yiwa ashe akwai kafirai sun ƙaro makamai suna jiran ƙasar ta wargaje to sai mu duba mu gani idan ana iya samun waɗanda za su iya tumfuke shugaban nan ba tare da an zubar da jini ba to shi kenan sai zaman to waɗanda za su iya tumfuke shi a huta su zo su tumfuke shi idan ana ganin idan aka ce ai masa bore ƙasan ma gaba ɗaya za ta ruguje to kaga nan malamai suke cewa dole sai an kalla iyaka shugaba ne yake kokarin kawo abubuwa na sabo cikin ƙasa bai dace ko aikata ba amma ya kawo abubuwa to sai malamai suke cewa a kalli alma'alat domin ruguza ƙasar gaba ɗaya to su kaga gaba ɗaya ma ƙasar ta tarwatse babu zancen aikin musulunci amma sai mu kalla ana barin a ce masallacin juma'a babu matsala ana barin mu yi sallolin mu babu matsala ana barin mu yi kasuwanci babu matsala ana barin ƴaƴan mu su je makaranta babu matsala mu yi kokari ƴaƴan mu da za su maye ma waɗancan mutanen su su zamanto aqida su ingantatta ce da sun zo tun da takarda ce sai su sun canza ta yafi musulmi ya shiga cikin musulmi tunda in ka duba yanzu kamar yanzu ƙasar Niger an ce kashi 99 musulmai ne to yanzu in muka tashi muka ce za mu yi yaƙi wa junanmu ne jagororin da yan sanda da sojoji da jandarma ko mobile ga wanda yake jin english kaga duka musulmai ne sai mu tashi sai mu karkashe juna turawa suna jin daɗi da ba kasashen mu akwai arziki sai su zo su ɗibi arzikin da suke so su kai mu cikin gidajen yanki na hijira inda aka mai yan hijira wato yankin da za su zauna su ɗibi arzikin da suke so ƙasar ta ruguje sannan su ba mu bashi su ce sun gina kasashen mu sannan kuma su ci gaba da ɗiba arzikin mu kuma muna biyan su a kowane lokaci to kaga wannan qadiya ce da tana buƙatar sai an kai hange nesa wallahu ta'ala a'lam mallami ne hukuncin muzahara misali hituwa yin jerin gwano Na'am.
itikadi na ahlus sunna wal jama'a.
To, zance mafi inganci kasan akwai maganganu kan muzahara kuma waɗansu suna ganin ita muzahara haramun ce mutlakan. Wasu kuma suna ganin a'a ita muzahara silmiya. An gane ko? Ba ta da matsala ma'ana a fito don saboda a nuna ba a yadda da wani abu ba ba tare da ɗaukan makami ba. Silmiya. Waɗansu suna ganin a'a muzahara gaba ɗaya mutlakan ma haramun ce domin ba ta daga cikin aiki wato na salaf. ina fata an fahimce ni wasu kenan sun sharɗanta ta bit tafsiri wasu kuma suna ganin a'a ita muzahara kawai ta halatta mutlaqan a fito kawai ma ko da makamai ne a mutu to kaga idan muka duba cikin waɗannan zantuttukan waɗanda suka ce silmiya ta halatta saboda kamar ita ce dama min babu darura ita ce dama da ta yi saura musulmi su bayyana hushinsu akan gwamnatocinsu waɗansu malamai suka ce a'a ai idan ba ku fito ba ba ita kaɗai ce dama gare ku ba kuna da dama ta ‘ya'yanku su yi karatu, kuna da dama ai shi gyara ɓanna abu ne wanda ba zai iya zuwa lokaci guda ba. Ko ba haka ba, manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yana Makka shekara goma sha uku bai iya kawo wani gyara, ba wata mubahara ba wani abu, amma da aka yi hijira aka je Madina aka samu dama aka lokacin aka kafa daula. Kina abin yana buƙatar lokaci. Ina fata an fahimci ni, ko kuma yanzu ku zo ku za ku yi mubahara silmiya, sai a samu ɓata gari su zo su shiga cikin ku su zo su kona dukiyar gwamnati su kona dukiyar kasashen waje wanda gwamnatin ku za ta biya su kona dukiyar al'umma wanda za su cutar da musulmai ina fata ana fahimta ta to sai suna cewa a to ku yanzu babu wata hanya gare ku sai ku nuna fushin ku ba ku iya komawa ku roki Allah ba ku iya tambayar kawunan ku ku gani wani sabo kuke ma Allah da Allah jarrabe ku da wannan musiba to kaga nan suna kallon alma'alat ne menene makoma menene makoma musamman zamanin fitintinu yanzu da an yi a internet za a watsa ko da abu bai yawa ba ya zama to ya tashi kasa ta rikice kuma turawa na nan wasu kasashen ma sojojin su na jibge dama fitina suke jiran ta faru suke yada fitinar su zo su mallake ku da haka wannan abu ne wanda yake na buƙatar fiqhu kwarai da gaske wanda muna ganin cewa sai musulmi sun yi hattara an gane ko zancen fitan nan yana da hatsari ko da silmiyan za ka yi baka da tabbacin waɗanda za su shiga cikin ka kaga mutane ne nagari sannan kuma fitina in ta faru ba a san inda za ta tsayawa ba shi yasa da ka koma wannan ya roƙo Allah subhanahu wata'ala tunkaran matsalolinku kuma za Allah sallallahu alaihi wa sallam yana yin fiqhun nawazil in wata musiba ta sabka yana yin alqunut na annawazil ya roƙi Allah cewa ga annoba da ta zo ko ga musiba da ta zo Allah ya dauke to kaga suna ganin ga hanyoyin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama yabbi amma idan abu ne na yaki tsakanin kasar musulmi da kafirai wannan ne ake zuwa wajen yaki ba a taba muzahara a Madina ba to kaga ba wannan kuma sahabbai su ne wato alqurudul mufaddala an gane ko to shi yasa dai wannan mas'ala tana da hatsari sosai kuma mu abin da muka fi karkata gare shi koma ma Allah subhanahu wata'ala da bincikan kurakuranku da bin waɗansu hanyoyi waɗanda za a tattaunawa tsakaninku da shugabanni tunda in ma da mulkin demokradiyya an ce an ba dan kasa kowa dama ya je ya kai karar hukumce hukumcensa muna ganin waɗannan hanyoyin bin dokokin zai fi wajen ta da hankali karshe kuma ya zamanto kasar za ta ruguje ina fata an fahimce ni wallahu a'lam ba tare kuma da mun rena ra'ayin waɗanda suka cewa ba ana yin muzahara silmiya wannan kuma wani abu ne da suka karkata gare shi ko ba haka ba amma dai mu ga abin da muke ganin yafi dacewa wallahu a'lam Allah ya saka malam da alkhairi malam sai abin da ya shahi aqida ta ahlus sunna game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am to aqida ta ahlus sunna game da sahabbai ba sa taɓa su domin su kaga sahabbai suka ne game da abin da Allah ya yarda da shi Allah ce wasabiquna alawwaluna minal muhajirin wal ansar wallazina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum Allah ya yarda da su to wanda Allah ce ya yarda da shi kai kace ba mutum ne nagari ba kaga ka ci karo da tazkiya ta Allah kai tsaye direct sannan Allah ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara Allah ya yarda da mu'minai wanda suka maka mubaya'a kaga can as-sabiquna alawwaluna ko al-mu'minuna wanda suka yi mubaya'a ka fahimta sannan kuma Allah ya ce a su sahabban nan la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna da waɗanda sun kai yaki kafin fatu maka da waɗanda su sai daga bayan fatu maka suka yaki duk Allah ya ce ya musu talan aljanna to kaga a kirkiro aqida ta albada a ce Allah ar-ra'yu al-mutajaddid ra'ayin da zai bayyana daga baya domin albada'u da larabci shine az-zuhur bada yabdu buduwan thumma badalahum min ba'di ma ra'aw al-ayat la yasjununahu hatta hin kaga bada ya bayyana gare su to ar-ra'yu al-mutajaddid a ce wani ra'ayi ya sabunta ga Allah kaga abin yana da hatsari to kaga da wannan ake batar da mutane bayan kuma Allah ya ce ya yarda da su ya musu talan aljanna ko da an ce wani daga cikin su yayi kuskure ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in Allah ya san zai tuba kuma ya karbi tubansa domin inda bai tuba ba Allah ya ce yahlifuna lakum litardaw anhum fa in tardaw anhum fa inna Allah la yarda 'anil qawmil fasiqin Allah ba zai da fasikai ba to tunda yace radiyallahu anhum ya karbi tuban su tunda ya san za su yi sabo kuma zai karbi tuban su to menene matsala da haka irin waɗannan aƙidu masu fantsamowa na kafirtar da sahabbai ko la'anta su aƙidu ne waɗanda ba mu san da su ba ina fata an fahimce ni kuma ba aƙidu ne na gari ba kuma ba za su a gama lafiya ba an gane ko za mu neman musu gafara balma Allah ya ce su sahabban nan alamar son su kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi na Muslim alamar imani ne son ansar alamar imani ne kyama ansar to ansar da muhajirin duka ɗaya ne tunda duk musulmai ne sannan Allah ya ce waɗanda suka zo bayan su za su neman musu gafara shi yasa ma imam malik ya ce wanda ya zo bayan su bai nemi musu gafara ba bai da fai'i dan an yi zancen fai'i a cikin suratul hashr sai Allah ce wallazina ja'u min ba'dihim lil fuqara al muhajirina wallazina tabawwa'u ad-dar sai ce wallazina ja'u min ba'dihim da waɗanda suka zo bayan su amma suna cewa yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman Allah ka gafarta mana ka gafarta mu waɗanda suka gabace mu da imani wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu kakka sanya muna kyama ga waɗanda suka yi imani ba su habban ɗaya ba duk mai imani bai dace ka ji kana jin bakin cikin sa ba ya kamata ka ji bakin cikin kafiri da munafikai amma kai ba su dame ka ba sai mu mumini wanda adda imani ya kamata ka binciki imaninka ina fata ana fahimta ta to dan haka dai a takaice aqida ta ahlus sunna ba mu la'anta su sai kuma abu na gaba bal ma yana daga cikin aqida ta ahlus sunna rashin suka ga malamai na sunna domin sahabban nan daga gare su wa aka samu sai aka samu tabi'i ne tabi'i tabi'ina to idan muka duba su waɗannan sahabban nan sahabban nan an gane ko waɗanda suka gare su su ne mallamai to kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-ulama warasatul anbiya malamai su ne magada annabawa to idan zaman to malamai na aqida na sunna waɗanda tana yiwa sun yi kuskure sai zaman to ka dauki kai manhajin ka shine ka rusar da duk abin da sun ka aikata domin malami ba ma'asumi bane sai mun yarda da wanga sahabbai ba ma'asumai bane suna iya su yi kuskure kuma suna yana yiwa a yi musu ƙarya abin da ba su yi ba a ce sun yi sannan munafiki ba sahabin manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama bane ya tasattar to kaga malamai na sunna misali wanda suka yi addini aiki sai suka yi kuskure sai ya zamanto kai abin da kake so ka nuna su ba malamai bane ka rusar da aqida su marmakon ka dauko mas'ala ka nuna waɗansu malamai sun tafi kan kaza waɗansu malamai sun tafi kan kaza amma su waɗanda suka tafi kan kaza sun yi kuskure saboda dalili kaza da dalili kaza da dalili kaza kuma muna neman su Allah ya musu gafara a sai ka nuna wannan kurakura da sun kai kamar su ba komai bane a musulunci to idan aka ce wannan mizanin za a ɗauka wa zai tsira kaga babu wanda zai tsira to da haka yana daga cikin aqida ta ahli sunna bayan rashin la'antar sahabbai da neman musu gafara haka malamai na gari ba a zagin su ba a cin mutuncin su ana neman musu gafara mutumin da ya labe kuma shi ba malami bane yace shi malami ne ana iya nuna ba malami bane akwai dalilan da suke nuna haka mutumin da kuma malami ne amma ya sa son rai ya ka aqida da bata dace ba sharrin sai yawa sai a bayyana amma shi ma za a bayar da al'amarin shi zuwa ga Allah ba kai za ka yi masa hisabi ba amma idan ya zama to a kai duk malamai za ka bi su ka cicciro kurakuran su don ka nuna su ba malamai bane to kaga wannan wani manhaji ne wanda suke kira wato intiqad an gane ko intiqa'il afrad sai ka zabi wane ko intiqa'il ba'd al masail inda wane ya kuskure inda wane ya kuskure to ba malami bane to ya an ka ce haka za a yi wane ne ba za a same shi da kuskure ba kaga wannan manhaji ba wai ahlus sunna ake ma aiki da shi ba ana kokarin rusa ahlus sunna ne ma gaba daya domin malaman da suka yi ma aiki shi musulunci aiki shekara 40 50 60 su ne ake kokarin a tsatsakuro kurakure su a nuna ba su yi karatu ba to ya an ka ce haka nan za a yi wa zai tsira da haka manhaji na ahlus sunna shine in malami yayi kuskure in ya rasu ma in ma yana da rai ana iya neman masa gafara an gane ko kuma ba a san shi da niyyar da yayi ba da gangan ba da gangan ba kaga kuma tana yiwa ya mutu ba kai za kai masa hisabi ba kuma malaman da suka yi musulunci aiki ba kai suka yi ma aiki ba ba kai suka jiran ka biya su ba a duniya ko lahira menene na sa kanka cikin matsalar da tafi karfin ka ko ko zaka ja kanka bala'i mai yawa tunda ba kai zaka yi mutane hisabi ba kuma wanda ya rubuta littafi ko ya musulunci aiki ba kai yake ma aiki ba Allah yake neman yarda Allah da haka baka san da niyya kyakkyawai ba ko ba niyya kyakkyawai ba kuskure kuma dan adam duk yana iya yin shi to sai mi kuma ake so Allah ya kyauta wallahu a'lam Allah ya saka malam da alkhairi malam sai menene aqida ta ahlus sunna game da ahlul bait Na'am.
su wane ne shi ahlul bait ke na'am da ake gayi domin da dama daga cikin mutane suna ji ana hudin ahlul bait amma da zaka tambaye su na'am su wane ne ahlul bait kin busan su ba na'am ahlul baiti iyalan gidan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su ake kira ahlul bait to amma inda matsala take babba mun san da Aliyu yana daga cikin ahlul bait Fatima eh, tana yar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam tana daga cikin ahlul bait Hassan yana cikin eh, ahlul bait Husaini yana cikin ahlul bait radiyallahu anhum suna daga cikin sahabbai To, eh, idan muka duba ahlul bait su ne iyalan gidan manzo sallallahu alaihi wasallam amma inda matsala take akwai wanda ke son ya fitar da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ahlul bait sai ya kafa hujja da hadisi na cikin sunan Tirmidhi wanda na Ibn Abi Salama da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wata rana ya tattaro Aliyu da Fatima da Husaini da Hassan sai ya lullube su yana cewa inna ma yuridu Allahu liyadhhiba ankum ar-risa ahlal bait sai ummu salama tana tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce shin ni ina daga cikin su sai ce anti ala makaniki wa anti ala khair To yanzu wajen wannan fasara, wannan hadisi eh, ya inganta. Akwai hadisin da ma wani eh, suke ruwaitowa na cewa na Anas bin Malik na cikin sunan Tirmidhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya wata shidda yana zuwa kullun ya kwankwasa ba eh, Fatima yace mata inna ma yuridullahu li yuzhiba ankum rijsa ahlal bait. Wannan hadisi malamai sun ce bai inganta ba. Amma anan da yace mata anti ala makaniki ba yana nuna ita ba daga cikin ahlul bait ba. Dalili kuma ita kasancewar ta cikin ahlul bait bai bukatar shakka. ayoyin da kuma suka zo cikin suratu wato al-ahzab sai da suka faro da matan manzo sallallahu alaihi wasallam sannan suka zo inna ma yuridullahu liyuzhiba ankum rijsa ahlal bait to ya anka anka fitar da su to sai su ce maka an kumun rijisa an ka ce an kum ba a ce an kunna ba shine hujjar sa a larabci sai a ce a to ai ahlul baiti akwai maza akwai mata a ka'idar larabci akwai maza da mata sai a yi taglibi janibin zukuri ala janibin inas ko ba haka ake cewa ba eh? yusufu a'rid an hadha واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين بيتي انك كنت من الخاطئات با وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين بيتي انها كانت من قوم كافرات با ومريم ابنة عمران التي احصلت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين بيتي وكانت من القانتات با بسوران ايوي to yanzu sai mu aje wannan to sai ce maka to ainihin wannan yana yiwa ayat ta sauka ita kadai ce tunda hadisin ya zo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lulube su sai a ce maka wane wane ne ce maka wannan lokacin ayar ta sauka kaga dai babu dalili na cewa wannan lokacin ne ayat ta sauka daban sannan abu na biyu su shiga su cikin ahlul bait da an ka ce alama ka niki kina da matsayin ki kenan ke kina da matsayin ahlul bait domin mi domin mata ba za ta duk qur'ani in ya kawo ahlul bait sai ya sa matar annabi ciki sai in ta kafirta shi ya sama Allah subhanahu wata'ala ya faɗa wato mata annabi lutu istisna'in ta anka cikin ahalikin wato annabi ahlu annabi lutu Allah subhanahu wata'ala ce fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kaga mun tsiratar da shi da iyalansa illa imra'atahu banda matarsa dan ta- ya kamata za a fahimci cewa tana ciki amma sai an ka fitar da ita saboda tana cikin ahlul bait inda ba ta daga cikin su ai bai bukata a ce illa imra'atahu ina fata ana fahimta ta haka kuma Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ga mata annabi Ibrahim وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت أهل البيت أنا مقالة لما النبي إبراهيم ya za ka fitar da ita daga ciki kaga wannan wani abubuwa ne waɗanda za ka iske wani akan jahilci yake yi wani kuma kan rashin fahimta wani kuma ya sani yake yi saboda wasu bukatoci Allah kai mu nasari da haka dai ahlul bait ana son su don Allah ya umarci ayi kaunar su qul la as'alukum alaihi ajran illa al mawaddata fil qurba ana son wato abinda ake bukata al mawadda kauna ta alƙurba soyayya na makusanta ahlul baiti kuma su ahlul baiti sharadin a so su ko a girmama su su yi imani da Allah Abu Lahabin inda za a ce ana kiran kusanci da manzo Allah sallama ai wan baban manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na amma sai Allah ce tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalat al-hatab fi jidha hablum min masad kaga an kace dan wuta ne shi yasa malamai suke cewa shi daga cikin mu'jiza ta alqur'ani Allah ce sayasla naran zai shiga wuta da qur'ani ba mu'jiza bane da yadda suke son shi kare ta manzo sai ce kai jama'a to yau na shiga musulunci na karetar da Muhammad amma da yake Qur'ani mu'jiza ce wannan maganar Qur'ani ya faɗa bata canza ba to kaga sharadin kaso ahlul bait ma ya zama to musulmi ne kuma yana da ilimi wato yana da istiqama ya daidaita tana yiwa ahlul bait ya zama to yana da ilimi tana yiwa zaman to bai da ilimi amma dai ya zama to yana da imani ya abubuwan da kuma yake yi ba a halatta su a ce dan shi da ahlul bait in ya shagiya ko yayi zina wannan halatta ne ba gaskiya bane Allah ce wa anzir ashiratakal aqrabin in sun mutu akan shirka ba a neman musu gafara ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba ko da sun kasance ba kun santa to kaga wannan yana nuna ahlul bait za mu so su mu ba su matsayin su sannan kuma in wani ya cutar da su ba za mu ce abin da ya aikata daidai bane ina fata an fahimci ni kuma ba za mu kai su wani matsayi ba mu ce sun kai matsayin Allah ko mu ce a'a sun fi kowane annabi girma sun fi kowane mala'iki kima da daraja waɗannan abubuwa ne waɗanda ba a buƙatar mutum ya zo ya kai kanshi abin da bai da sani a kansa su dai ahlul baitina suna da matsayin su wanda Allah ya ba su amma kasancewa a ce ahlul baiti sun fi duk annabawan Allah sun fi mi ko sun san gaibi ko suna tarayya da Allah da sani kaga waɗanda wasu abubuwa ne waɗanda sun yi muni kwarai da gaske wanda zai yi akan ya san abin nan bai da kyau kaga ya fita daga cikin musulunci kai tsaye amma kuma ba za mu yi fatan dan an kashe Husaini ba misali mu ce to wannan rana mu mai sheta ranar da za mu yi farin ciki mu kawo abinci mai yawa don saboda mu nuna farin ciki an kashe jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ba haka nan bane ina fata an fahimce ni ya ranar ashura rana ce ta azumi ya tabbata a cikin ranar nan Allah ya tseratar da annabi Musa idan muka yi azumi mun yi shi ne saboda Allah ya tseratar da annabi Musa da bani Isra'ila daga makinsu ba dan muna murna cewa Husaini an kashe shi wannan rana ba kuma ba za mu ce ma mutum ya kirkiro wani hadisi ya ce duk wanda ya wasa ama iyalin shi ranar da an kashe Husaini zai samu lada mai yawa me ya alakan mu da kiyayya da da jinin manzo sallallahu alaihi wa sallam kuma na zance addini to amma sai ya ce maka shi ahlul bait yake so sai ya ce kuma matan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam duk kafirai ne yan wuta ne wata ta yi zina kaza kaza kaza ya za ka ce kana son manzo kuma ka ce baka son iyalin gidansa to ka gani wannan akwai matsala da haka muna son su ba tare da huruwi ba ba tare da ifrat ko tafrit ba za mu bar su matsayin su wanda Allah ya aje su ba za mu dora musu matsayin da ya wuce nasu ba sannan kuma ba za mu kyamace su ba za mu ba su daidai inda Allah subhanahu wataala ya aje su wallahu a'lam Allah ya gani da mu gaskiya amin eh mallan sai abin da ya shahi aqida ta ahlus sunna game da abin da ya shahi imani da abin da Allah ya bada labari a cikin alkur'ani mai girma da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da abin da ya bada labari na'am idan qur'ani yazo ya faɗi magana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi magana asali wannan magana tana nan akan haƙiƙaninta akan haƙiƙaninta ba a cewa ai tawilin ta sai in an samu dalili ingantacce shi yasa nan na batiniya da gulatu sufiya da falasifa da yan alhadatha suka zo sai su ce an ce ai sallah ba sallah ake nufi ba yan an ce kiyama ba kiyama aka nufi ba kawai wani tsayuwa ne ba waccan tsayuwa ce ta kiyama ba sai a zo duk ai tawili a maida qur'ani rumuz ko a maida qur'ani mafalki ko a maida qur'ani iha'at ghaira waqi'iyya to waɗannan abubuwa suna da hatsari kwarai da gaske in Allah ya ba da labarin abu hakikatan hakikatan ne an gane ko in Allah ya ce abin da ke cikin sammai da ƙasa yana masa tasbihi yusabbihu lillahi ma fis samawati ma fil ard sai ce a'a ba tasbihi ake nufi ba ba tsarkake Allah ake nufi ba to waye ga maka ba tsarkake Allah ba Allah yayi kuskure ko bai sani bane Allah ya bada sifar labarin akan shi sai ka tabbatar da ita ina fata an fahimce ni amma ba za ka kore ba in an ce Allah ar-rahim yana tausayi kaka ce a'a tausayi shine zuciya ta kariya don haka Allah ba a ce zuciya ta kariya ba wasa ka wannan Allah yana jin kai ya yake jin kai ban sani ba don ban sai bai ga min ba da ya ga min da na sani da haka baka kore sifofin Allah zaka tabbatar da su kai imani da su lalle ma'anar su a lugha an santa amma hakikanin tabbato su ga Allah Allah shi bar maka su sani ina fata an fahimci ni dan haka zaka tabbatar da su akan hakika ba za ka yi tawili ba wanda yake batil wanda zai hana nafsi yayi aiki ko ko ka jefar da shi ka kai shi wuri mai nisa sannan ba za ka mayar da nafsi ba don saboda ya saba ma hankalinka ko da son ranka domin ba a gabatar da yana daga cikin aqida ta ahli sunna wal jamaa ba a gabatar da wato hankali akan nafsi kamar yadda mu'tazila da saura suke yi a'a shi nafsi ana amfani da shi ne dan gane dan gane an gane ko wato hankali ana amfani da shi don gane nassi amma ba wai za a gabatar da shi akan nassi ba a ce shi ma nassi hukunci shi hankali bai ma nassi hukunci don hankali yana da iyaka amma ana iya amfani da shi wato kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat la'allakum tatafakkarun Allah yana bayyana muku ayoyi don ku yi tunani ashe ana iya amfani da hankali dan a gane nassi amma ba a maida nassi hakim wato ba a maida hankali ya zama to shine mai hukunci akan nassi wallahu ta'ala a'lam eh sai abin da ya shahi mallan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari na'am e in ya ba da labarin abu mun ka ji za dauke shi akan hakika ya juju da majuju ya ce akwai wajuju da majuju sai wani ya ce a ai cana ce ya juju majuju wani ya ce a'a ya jujo ma jujo kawai fitintun duniya ne wani ya ce ya jujo kaga waɗannan ta'awila ne kai dai an bada labari gaibi ne ka gaskata cewa akwai shi an gane ni annabi Isa zai dawo babu matsala zai dawo wani sai ce a ya dai a ce annabi Isa zai dawo bayan kuma Allah ya ce ya mutu alhali kuma rasoshi ba su nuna ya mutu ba dan da ya ce inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya inni mutawaffika kalima ta tawaffi ba ma'ana guda gare ta ba tana ɗauka sawa bacci Allahu ya tawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar inni mutawaffika tana rufin kuma al-qabdu kamar da ake cewa mu sun tawaffa dainahu ya karbi bashin sa kenan zan dauke ka da jikinka gaba daya sannan kalima ta tawaffi tana nufin mutuwa to kaga yanzu duk sai suka duk suka saboda son ransu su karyatar da hadisai mutawatirai da suka nuna annabi Isa bai mutu ba kawai sai suka ce tawaffi mutuwa ake nufi sannan kuma a larabci ma inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya mu dauki mutuwa ma ake nufi mun aje wadancan wa rafi'uka ilayya zan daukar da kai zuwa gare ni to ai alwawu la tufidu tartib ba shi na nufin ba wawun duk abin da yazo a tartibi yake walladhina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama suna yin sujjada kuma suna yin qiyama in za a sallah da qiyama aka wada ku da sujjada ta gani ya maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in ki sujjada kuma ki ruku'i wanne ake fara cikin sallah sai an yi ruku'i sannan ai mi ai sujada to kaga irin waɗannan abubuwa alwawu la tufidu tartib kenan ko da mun dauke shi mutuwa ake nufi inni rafi'uka ilayya wa mutawaffika sai ka ce a an kaji an ce rafa'a shine an dauki an dauki ran mutum an gane ko wa rafi'uka ilayya wato shine an ɗaukaka daraja ba wai ana nufin an ɗauki mutum an yi sama da shi ba saboda shi son shi kawo banna sai Allah ya ce wai Allah ya ce yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah zai daukar da masu imani daraja ba wai dauke suna an kai an kai sama da su da su da raunin su sai mu ce a'a wanga an ce darajat raf'u na darajat an ka ce yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat amma can sai ya ce wa rafi'uka ilayya muqayyad ne zan daukakar da kai izuwa gare ni bai ce zan daukakar da darajarka ba to kaga irin irin rashin tsayawa ka tattauna sai ga mutum yana nuna maka shi da alqur'ani ya dogara amma alhali kuma bai ma fahimci wato alqur'anin ba sannan cewa annabi Isa in ya dawo annabin Allah ne kuma a ce zai aiki da shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to ai wannan ya ci karo da hankali sai a ce to annabi Isa yayi aiki da at-taura dan ya ce wa musaddiqan lima bayna yadayya min at-taura wa li uhilla lakum ba'd alladhi harrima alaykum nazo kuma in sahalata muku sashin abin da an karamta muku ya an kai aiki da at-taura da qur'an da a ce annabi isa yayi aiki da at-taura da a ce yayi aiki da qur'ani wanne ne fi mai da shi kasa to kaga annabawa da dama kuma sun aiki da at-taura inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu annabawa da dama Allah ya faɗi sun yi aiki da at-taura mi zai hana shi annabi isa yayi aiki da al-qur'ani mai girma Allah ya kyauta na'am Allah ya kyauta Allah ya saka malam da alkhairi eh malam sai abin da ya shahi aqida ta ahlus sunna game da umarni da kyakkyawa da kuma hani da mummuna abin da ake cewa al'amru bil ma'ruf wannan hay anil munkar to na farko dai ahlus sunna suna yi don kawo gyara cikin al'umma ba suna buƙatar wani ya yabe su ba ba suna buƙatar a biya su kuɗi ba ba in suna yi don Allah tana yiwa a ce yanzu an ɗauki wani malami don ya gabatar da awa a wani yanke ga abin da za a bashi a wata a'a shi yana yi ne saboda lokacin shi ya bayar don saboda kula da iyalansa amma ba don saboda wannan salari yake yi ba mun fahimci wannan da kyau don kawai ne ce ai ana biyan mutum ga wata kaza kaza kaza kasa akwai masu kawo wannan shubha eh a'a lokacin shi da ya bayar yana da iyallai yana da buƙatar su ci abinci ba kasa suke ci ba wannan biyan bai sai biya shi ba in yayi don Allah ahli sunna suna yi don Allah sannan kuma suna yi don saboda a samu gyara cikin al'umma ba don al'umma ta tarwatse ba sannan al'amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar yana da dawabit yana buƙatar ilimi bayan niyya sannan ka faɗa sannan kuma ka yi aiki kuma ka yi haƙuri ahli sunna suna haƙuri da abin da yake faruwa cikin al'umma kuma kullum suna fatan su ga sun kawo wani amfani wanda zai amfani al'umma gaba daya sannan ba sa yin amru bil ma'ruf wa nahy munkar akan abin da zai zama tuwa sanadiyar rugujewa al'umma shi yasa idan yin bayani zai iya sawa ƙasa ta ruguje to sai ahli sunna ya ja da baya ya nemi waɗansu hanyoyi karantarwa ci gaban al'umma ne sai ya je karantar da waɗansu shi in ya mutu Allah zai iya kai al'umma gaba an gane ko ya tarbiyantar da ƴaƴansa ya yi kokarin ya tarbiyantar da unguwarsa to wannan duk aqida ce ta ahli sunna ina fata ana fahimta ta dan haka al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar suna yin shi ba sake ba yana da dawabit an gane ko ba za su kafirtar da mutum ba sai sun samu dalilin suke nuna cewa ya kafirta sannan kuma su ahli sunna ma galibi suna fadin aiki kaza kafirci ne wanda ya aikata kaza ya kafirta amma kafin ka ce wani shi kafiri ne sai sharuɗa sun cika ba mahaukaci bane ba mantuwa yayi ba ba bacci yake akan shi ba bai jahilci mas'alar ba an yi mishi wa'azi ya san cewa abin kafirci ne ya doge akan sa babu wani tawili kuma wanda zai iya dauka wanda zai yi ko yayi wata fassara duka waɗanda abubuwa da bukatar su sannan intifa'ul mawani' ya zamanto babu abin da ya kore ko da ya tabbata ya faɗi magana ta kafirci to ya hanka zon ka iska tilastar da shi an kai kafirci bai tabbata kan shi ba man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ya kamata gane cewa tana yiwa wani mutum ya aikata aikin kafirci tilastar da shi aka yi ko ko ya faɗi magana ta kafirci tilastar da shi aka yi kenan takfirul muayyan yana da buƙatar tawafur shurut sharuɗa su cika wantifa'ul mawani' duk abin da ake korewa ya kore wani yana aikata sabo bai san sabo bane da da an gaya mishi san sabo ne zai kame kaga kai mai hukuncin sabon Allah yake yi nan kai kuskure kai kanka ina fata an fahimce ni don haka dai shi yasa kake ganin yanzu a jami'o'i na duniya wato za ka ga ana yin jami'o kismi na da'awa saboda ka san yadda ake da'awa ka gane zamanin da kake ciki ka san ka'idodinta da zawabit kuma ba dole bane sai mutum ya je kulliyatu da'awa ko kismu da'awa yayi karatu a'a ya zaman to a karatu ka san da su tunda malaman mu da dama ba su je wata kulliya ba ko ta jami'a kuma suna aiki suna amfanar da musulmai amma an yi ne don saboda ɗalibai yau da gobe su karanci yadda ake yin da'awa mutum yana matashi za ka ga yana da ƙarfi da jiji da kai wani lokaci da son a buga to za ka iske yau da gobe da gobe zai iya fahimta waɗansu abubuwa saboda waɗanda suka rigaye shi cikin wannan tafarki da malamai na gari zai kalli shi da su ya yi koyi da su wallahu alam Allah ya saka malam da alkhairi sai malam manhaji na ahlus sunna manhajut talaqqi wal istidlal da kuma yaya ni ahlus sunna suke ta'amuli da nusus na'am ya an ce at-talaqqi ahlus sunna yana ɗauka aqidarsa da ibadarsa da kuma shari'arsa daga alqur'ani was sunna bai yarda a ce mai wani filosofi ya ce bayyar za a kawo mishi wata magana ta wani adib a sai an kuma zuwa ga alkur'ani da sunna sannan kuma sai a yi amfani da ka'idodin da malamai suka aza na yadda ake kafa hujja ba wai kawai kai ka iskanka ba in baka faranci yadda ake fitar da dalilai ba kenan istidlal yana buƙatar ka'idodi ya kirkiro nashi manhaji a'a ga yadda ake fahimta sunan soshin ka'idodin da aka tabbatar nan usulul fiqh yana da amfani sosai shi kuma hadisi usulul mustalahul hadis yana da amfani sosai shi kuma tafsiri usulul tafsir al-lugha usulul lugha al-qawaid an-nahwiyya was-sarfiyya wa qawaid fiqh al-lugha da kuma al-qawaid al-balaghiyya ina fata ana fahimta ta da alqawaid al'adabiyya yadda ake karatun ilimin adab to kaga in ka san su lokacin ne zaka iya fahimtar shari'a sannan ya zaka yi ta'amuli da nafsi ba za ka gabatar da hankalinka ba akan nafsi sai dai kai amfani da hankalinka don ka gano nafsi to wannan shine aqida ta ahlus sunna wal jama'a mun dan yi bayani akan wannan na'am Allah ya saka mallan da alkhairi mallan sai abin da ya shafi magana game da abin da ya shafi mas'ala ta addini ba tare da ilimi ba.
Na'am.
Menene itiqadi na ahlus sunna?
Ahlus Imam al-Bukhari yace babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Sai an yi ilimi sannan ake fadar magana sannan ayi aiki domin aiki fadar magana babu ilimi banna za a aikata. Aiki babu ilimi banna za a aikata. Duk da suna kawo wani hadisi su ce Allah ya ce ta'rifuni qabla an ta'buduni fa illam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni Allah ya ce ku sanni kafin ku bauta mini in ba ku sanni ba za ku bauta mini wannan hadisi ba hadisi bane to amma mu aje wannan lalle tabbas sai an yi ilimi za ami za a yin aiki ma'ana ma'anat sahihi ya ce dan kasancewa shi hadisi shine bai inganta ba a iya sani na kuma wanda ya kace sai cewa ya inganta sai ya kawo dalili ba rigima ce muke yi ba to amma Allah ce iqra kalima ta farko da ta sabka shine ayi karatu dan a nuna maka in babu karatu bawa za ka zama idan ba ka yi karatu na addini ba sai ka zan bawan waɗanda ke son su ci da addini idan ba ka yi karatun ilimin ƙere-ƙere ba sai ka zan bawan kafirai yau abin da yasa muke bauta ma kafirai ko mun ki ko mun so suke yin ƙere-ƙere suke ƙera mota suke ƙera jirgin sama ko mun so ko mun ki sai su azama doka dole wasu su bi ina fata ana fahimta ta akwai abubuwan da bai da zamu yi mu kauce misali suke kera mota suna kera kayan gyaran ta to yanzu in sun ka ga dama sai su ki kera abin da za a gyara ta kana so baka so mota ajiye ta zaka yi kaga wannan ya nuna maka sun nuna maka wato gajiyawarka to kaga a takaice shi ilimi dole sai an da shi sai an yi karatu in musulmi suna son su ci gaba su yaki kafirai wallahi a tashi ayi ilimi ayi ilimi a gane ka'idodin ilimi kuma ayi pratike a gane addini a yi pratik ɗin addini duniya ta gani a gane addinin musulunci shine gaskiya ba wai mu haɗa ma duniya addinin musulunci addinin adalci bane mu je mu ci gaba da banna sannan mu karanta ka'idodin ilimi da mathematics da physics da shimi mu kirkiro abubuwa da su ba kullum muna karatu ba muna da doctora da professora amma ba mu iya kanmu ko allura kaga rashin tatbiki sai cuta muna kana da doctora cikin ilimin noma an gane ko agronomy amma kuma kai koko shibka baka iya ba yo kawai dai sai dai a gina gandari a baka kaina a shugaba a baka radaban sa ana tattaro maka kuɗi kana amsa kuɗin da musu kana kashewa shi kadai ne abin da an haninka cikin al'umma yo me an haninka da agronomy dinka dan haka al-ilmu yahtaju ila at-tatbiq dan haka dole sai an tashi sai an yi aiki Allah subhanahu wataala ya mu da mai kyau to ga dukkan alamu ina ganin lokacin mu ya matso akwai nukta guda biyu cikin wannan maudu'i insha Allah ta'ala mun dawo zamu dan taba su kadan sai mu shiga cikin maudu'in mu na gaba wallahu ta'ala a'lam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh